من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يومنا أكد وتن سفر hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam dubu daya da dari hudu da arba'in da biyu wanda ya daidai da ashirin ga watan goma miladiya dubu biyu da ashirin daidai Allah tabaraka wa ta'ala muke roko da mana dace da alkhairin duniya da na lahira domin tsarkin sunayensa muna da cikin wannan risala yau darasi na na sha tara ko saboda haka wato shine muna dai magana akan yanda wannan dan uwa ko wannan babban malami yake yin wasiya ga iyalansa abubuwan da ya cancanta su tanada kafin lokacin mutuwa sannan kuma da shi abin da yake so su tsare bayan ya basu ina fata an gane wayyakum an takshaw al-faqr ba'da mauti ina maku kajedi kun ga da yawa waɗannan mafi yawanci in muka lura mutane haka suke lokacin da mutum zai mutu to zaka ga iyalansa da wasu waɗanda suke ganin yana masu amfani to ba kukan ya mutu ya zai haɗu da Allah yake damun su ba kukan amfanin su suke yi yau sun rasa amfanin sa abin da yake masu yau babu ya za su yi ‘ya'yansa ne, matansa ne, wasu wanda suke amfanin da shi ne, duk suna kuka ne ba don kukan ya zai kare wurin Allah ba, ko Allah zai masa rahama, ko ba zai masa rahama ba ba shi ya dame su ba. Abin da ya dame su yau su rasa abin da suke samu ta dalilinsa. Ya ce, to, ‘ya'yana kada ku yi kuka ranar da zan mutu don kuna tsoron talauci cewa yanzu a zai ci gaba da ɗaukar ɗawainiyar ku. Da kuma ka karanta nan wani bawa daga cikin bayan Allah yana suma ya farfado ya ga iyalansa na ta kuka ya tambaye su ya ce mi kuke ma kuka suka ce muna kuka ne dan yau wajen wa za ka ban mu yanzu in ka tafi wajen wa zai mana kaza wannan ne yasa ke ƙara fashewa da kuka ya ce ku ba kuna kuka ba ne dan ya zan gamu da Allah kuna kuka ne dan za ku rasa amfanin da nake muku yau la haula wala quwwata illa billah na ya tsara rayuwata ana kuka saboda kukan me nike ake samu ta wurina ba a kuka akan ni kuma ya zan fuskanci Allah ka daidaita shi da wanda ya uwar shi ta ga zai mutum yayi kuka kuka sai kuka ya su ya farfado ya ce me kike ma kuka ta ce tausan ka nike ji yau ban san yadda za ku kare da Allah ba gashi na ga alamomin mutuwa gare ka ina fata dai Allah ya maka rahama ya ji tausayin ka ya ce gaskiya ne ya ce ina da wani abu da nike sa ran watakila in na haɗu da Allah in Allah ya ansa ina fatan ya rahma na karanta alkur'ani so dubu goma sha takwas daga farko zuwa ƙarshe so dubu goma sha takwas yanzu jama'a da zan tambaye mu da ni da kai da ke so nawa muka karanta ƙur'anin nan a rayuwarmu yanzu tun daga lokacin da muka balaga zuwa yau so nawa muka karanta ƙur'anin nan tun daga bakara fatiha har zuwa na fi so nawa muka sauki muka karanta to kuma ma tambayan ta biyu shine shin wasu mutum ma iya karatun qur'ani kwata kwata ma tukuna yanzu ba mutum gashi nan ya shekara 60 ko 70 amma fa bai iya karatun qur'ani ba kuma har yau bai fara damuwa ba baya jin komi baya jin ya rasa komi bai iya ba littafin Allah da aka aiko shekara 23 manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dauka yana koyar da littafin nan da tarbiyyar da ke ciki da abubuwan da ke ciki yana fassara ma al'umma saboda su rabauta an ba su littafin da babu iri ku duba ana maganar mu'jizan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ko ba a faɗi ko ɗaya ba in aka ce mu'jizar sa shi yazo da alqur'ani qur'ani ya kafa min mu'jiza qur'ani ya isa kowace mu'jiza ko ba a faɗi ko ɗaya ba cikin mu'jizojin sa bayan ko yana da mu'jizojin nan ɗaruruwa dubbai amma qur'ani kana aka faɗa ma an gama ana cewa ka faɗi babban mu'jizan manzon Allah in ka ce mu'jizar sa alqur'ani da aka ba shi kadai ya ma'iza ko baka faɗi wata ba ka gama ko mutum gashi nan bai iya ba kuma bai damu ba kuma ya iya wayo duk sana'ar da zai yi ko wayan da zai samu kuɗi ya iya amma bai iya qur'ani ba har yau bai damu ba ana gaya ma mutane suna jin kaman kana hura masu wuce to saboda haka wannan shi ya ce ya karanta sau dubu goma sha takwas yana fatan in Allah ya karba sai samu ya samu rahama saboda haka ita tana kuka to kun ga kuka kala biyu ne idan mutum ya mutu akwai masu kuka saboda tunanin yaya zai kare suna jin tausansa masu kuka don tausayi akwai masu kuka don sun rasa samun amfanin da suke samu kuma gashi nan ana gani وإياكم أن تخشوا الفقر بعد موتي إني مكو كشيدي ككو جسور تلوشي بايانا والله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah shine mai azurtawa kuma shine ma'abocin karfi wanda karfinsa baya karewa mai karfi tabbataccen karfi shine Allah tabaraka wa ta'ala yarzuqu wa yarzuqu hatta ibadahu al-kafiri Allah yana azurta hadda bayansa kafirai to me yasa kana musulmi zaka ji tsoro ya za a yi kana musulmi kana mumini ko kina musulma kina mumini kina jin tsoron ya zaki bayan kina kusa da Allah ya ciyar da kafirai ma ya azurta kafirai wannan shi yasa nan muka yi magana wani ya ce duniya ba abun ba abun wani alfahari bane tunda ana bada arziki a ciki a ba musulmi a aba kafiri inda tana da daraja wurin Allah da ba zai hada ya ba musulmi ya ba kafiri ba sai dai ba musulmi kawai tunda musulmi shi abin da Allah ke so amma lahira da yake tana da daraja kun ji an ce za a hada ba da musulmai da kafirai to da kada mutum ya mutu wajen neman ta wannan ta hana shi ma neman lahira a banza bai sani ba wala akhsha alaikum alfaqra shi baban yace ni ba ne muku tsoron talauci wa inna ma akhsha alaikum ad-dunya an tubsat alaikum fatuftinakum wa tub'idakum an umuri dinikum wa qad taraktukum lil hayy alladhi la yamut ya ce ni ba ina muku tsoron talauci ba ne abinda nake tsoro wa inna ma wa ana aksha la aksha alaikum al-faqr ba ina tsoron talauci bane na san Allah zai zai rike man ku sai sa kai ma in ka zo mutuwa ko ka ga karami mara wayo wanda shi bai iya fahimta wannan karatun yana kuka kamo hannunsa ka ce me kake ma kuka ce ina kuka ne baba yanzu in baka nan ya zamu ka ce na ba kurin Allah ina da tabbas in na ba kurin Allah ko ba za ku tozarta ba in kaga ku kuka tozarta ku kuka ba Allah na amma ni na kai ku can ajiya to in kaga kun mulakanta baro wurin da na kai ku kuka kuka ta saba ma Allah bayana to wannan shikenan aje amana ta lalace amma muddin kuka tsaya inda na kai ku ajiyan nan wurin Allah ba za ku tozarta ba abadan ina da wannan yakinin dan haka kada ku yi kuka dan saboda wannan kada ya dame ku na kai ku wurin ajiya wurin wanda baya ajiya ba ta tozarta a wurin shi duk wanda aka kai san inda ya tsaya wurin ba zai tozarta ba abadan kuma wannan ya nuna mana waqi'iyat a aikace mun gani tunda mun ga yadda sahabbai suka wa ƴaƴansu kuma daga baya sahabban suka zama annabi yana rayuwa suka bar duniya bai ce ni zan ni an dawo da ni wurin ku ba shi ku duba Ja'far cewa yake Allahumma khluf Ja'faran fi ahlihi ya Allah ka kofe ma Ja'far a iyalansa bai ce ni yanzu sun dawo yace Allahumma khluf Ja'faran ya Allah ka kofe ma Ja'far a wurin iyalansa ka tsaya masa kuma ya tsaya masa ko bai tsaya ba ya ku ga rayuwar sai da suka kare saboda haka ka nuna masa wannan ka dingina su zuwa ga Allah wa inna ma akhsha alaikum ad-dunya ni abinda ma nake tsoro shine kada a ba ku duniyan a shimfida maku ita an tubsata lakum kada a shimfida maku duniyan ta kai ko ina ai fatawun fatuftinakum ta tafitine ku wa tub'idakum an umuri dinikum ta nisantar da ku game da addinin ku shine nake tsoro wa qad taraktukum ay lil hayy alladhi la yamut ni yanzu ba na bakku ne a wurin rayayye wanda baya mutuwa duk wanda na ba amana ko ta shi ma mutuwa zai duk wanda na ce ku je wurin sa na bashi ya rike man shi ma wata rana mai rike man saki zai mutuwa zai ko ya mutu a watayi ta aikace ko ya mutu ma'ana ko ya mutu wajen ya mutu shi ma ko kuma ya gaji ya bakku ya watsar da ku wata rana ya ce kai dole ne shi ma bari ya je da kai shi ya watsar da ku haka ne ko ba haka bane balle ma mutanen mu mutanen mu gaba ɗaya in ba wanda Allah ya shirye ba ɗabi'an mu mu ne masu ɗauka da ajewa duk abin da muke yi aksariya sai dai illa man rahimahumullah amma wallahi ba mu da istiqama ba wani abu da mutum zai dore wadda ta haife ma mahaifiyarsa da babansa wallahi ba kowa ke iya dorewa ya sai masa dawainiya har rayuwar ta kare ba yana fara zai ce ya gaji ko kuma ya koma yana tambaya na ta ma ai ba shi kadai suka haifa ba ai ba shi kadai bane ko ko ya saka ma ransa da gangan yanzu mutum ya san yana da mahaifiya ko yana da mahaifi ya san tana da bukatar biredi kullum in su da yawa ne a garin wata ran da gangan zai ki kai biredin ya ce ai zai yi wani ya kawo cikin ai ba shi kadai bane zai yi wani ya kawo ina ruwanka da zai yi wani ya kawo kowa ba so yake samu aljanna ta wurin ba ka kai in ba za ta amfani da ita ba ita ma ta nuna gabata bajinta ta dauka ta ba wa kuma amma mutum sai ya ce ai zai yi ko ban yi ba ma ai ba ni kadai bane muna da yawa sai ki zuwa in ya ga dama ya kwana bakwai yace ai wasu na ta zuwa bayan kuma ya san suna da bukatun da kullum in ka zo in ka biya bukatar za su ji daɗi sai mutum ya ce wai ai wata kila ko bai yi ba ba shi kadai suka yi ba ba ai wani ma zai yi wani ya zo sai wani ma ya zo ko ko abin ma wani guda ɗaya ma ɗawainiyan ya yi ta ɗawainiya da iyayen kuma sauran ƴaƴan na nan kuma duk tare ta haife su amma shi wancan da yake bai abin nan ba sai ta tunanin shi wannan biya tsaya muku wallahi bai tsaya muku ba a wurin Allah kuma sai an tambaye ku ka ku ɗauka wa abin wasa ne ba maganar wasa ba ce in kau za ka ce wani ya wakilce ka a wurin mahaifanka kai ka ƙi ka ce wai wasu sun yi to wani ma zai wakilce ka a sallah ko azumi ka ƙi ka ce wani ya yi nashi ya ishe ku wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyya wa bil walidayni ihsana haka aka hada da sal da hukuncin abauta ma Allah shi kadai aka zo magana kyauta ma iyaye to dan me dan sun haife ka ku da yawa ɗaya zai yi ɗaya ɗaya ce wai shi wani yayi to kawai ya wakilce ka a sallah ma inda aka bada umarnin abisu nan aka yi umarnin kuma ai sallah nafsul kitab amma da yawa za ka ga mutane ga sunan gabaye ai ta nuna masu abun nan amma sai su dauka sai an je lahira mutum zai gane kare shi wallahi mutumin da ya zo ya wulakanta iyayensa bai kula da su ba iyayensa sun zama masa katanga wajen shiga aljanna wannan rashin da'an wallahi ta zama masa katanga wajen shiga aljanna sai dai abin da Allah ya so mummunan abu ne saboda haka mu kiyaye waɗannan abubuwa da kyau نابك للحي الذي لا يموت قال تعالى وليخشى الذين أي لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم أي فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا waɗanda su ji tsoro waɗanda suke ganin inda sun bar zuri'a bayan su suma don ana maganan wajen kada a tauye haƙƙi haƙoƙi na marayu ko na wani abu sai aka ce to su mutane su lura da waɗannan su ji tsoron wanda su ma inda za su zo mutuwa in suka bai yara ƙanana sukan ji tsoro su ce to yanzu yaran nan ya za wani lokaci mutum sai ya zo zai mutu in ƴan ƙananan ƴaƴan shi suka zo sai ga yana zubar da hawaye hawaye na zubowa wani lokaci yana tuna cewa waɗannan su ne ƙanana ko yara wasu za su kasance a bayansa ka sallama ma Allah kawai amma duk wani wanda zaka ce wai ga sunan hannun shi wallahi yana tabbatar maka cewa in ba Allah ka ba in ka maida su wurin Allah Allah shi ya san inda zai sa su su rayu eh kwace su ya kai su in kuma ma Allah ya gano bayan ka rayuwar su ba alkhairi ba ce kana mutuwa su ma sai su bika ba shi kenan ma magana ta kare dama yana ce kai ne da kake raye kake ganin su kace ka ji daɗi to yanzu ka tafi kuma sun biyo ka sai daga nan kala magana ta kare amma ka kwallafa ma ranka game da wani cewa wai shi zai ma to kana ma rayan yaya aka kare balle ba ka raye ce wai haka karan bayan ba ka raye wani ne zai zo ya ma wani abu wallahi in mutum ya haka yayi mummunan kuskure ko ka sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala kuma duk wanda man kana lillahi kama yurid kana Allah lahu lahu kama yurid wanda duk ya kasance ma Allah kamar yanda Allah yake so shi ma Allah zai masa kamar yanda yake so to nan ne kawai yake da wahala zuwa to haka ku ji tsoro ka ku wulaƙanta marayu waɗanda kun san cewa kuma inda za ku zo mutuwa da yara ƙanana kukan ji tsoron halin da za su kasance bayan ku walyattaqullah saboda haka mutane su ji tsoron Allah game da waɗannan abubuwa wal yaqulu qawlan sadida faɗi magana wadda take daidai saboda haka faɗi magana daidai in an baka amanan marayu ga yadda ake so in kuma naka ƴaƴan ne kai ma ka ji tsoron Allah kawai kai tunanin ka ba su wurin Allah ka faɗi magana wadda take daidai uhadhirukum marratan ukhra sannan kuma ina ƙara jawo hankalinku dai lokacin da bana nan ku yi haƙuri minan na'ihati wal mustami'in laha game da mai zuwa ta dinga kukan nan mai kururuwan kukan mutuwa da masu sauraron ta in tana yi wa min latamil qududi wa shaqqil juyubi ku kiyayi kada ku zo ku yi tamarin fuskar ku kuna yaga riga saboda bana nan ai wal wa shaqqil juyub da yaga wuyan riga wa da'awal jahiliya da kiran jahiliya kuna cewa kun bani kun lalace mai mako kaza yau baya nan yau wurin wa zai baku walla yaqulu al-jami' min hawli illa khairan kuma ina fatan waɗanda duk za su iya zuwa kusa da ni lokacin da na cika to kar su faɗi komi a kaina sai alkhairi in ba za ka faɗi alkhairi ba to kai shiru haitu innal mala'ikata tu'minu ala ma taquluna domin mala'iku suna cewa amin a duk abin da kuka faɗi in khairan fa khair in kun faɗi alkhairi sai su alkhairi wa in sharran fa shar in ko sharri kuka faɗi shi ma sharri ne fasiru min dhikri min dhikrillah ku yawaita ambaton Allah lokacin nan kuna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta mu wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ku yawaita yin salati ga manzon Allah da fatan ai man tawassuli da wannan dan Allah ya karbe ni والدعاء لي كيويتا من الدعاء اللهم اغفر لي اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه كيتيما سوانا وأكرم نزله ووسع مدخله اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وجازه بالحسنات إنسانا وبالسيئات أقون غفرارا ku yawaita faɗin irin kalmomi ko masu kama da wannan addu'o'in suna da yawa ku yawaita yi man addu'o'i irin wannan na fatan Allah ya ji kaina wa aksiru min at-tayyib sannan ku yawaita sa wa turare a inda nake ana so mutum idan lokacin da ya mutu a nemo irin waɗannan turarurrukan kamar air freshness din nan waɗanda ake sassanya room freshness a sassanya a cikin ɗakin da gawar take saboda ko da akwai wani dan abu abu kada mutane su fuskance shi su rika jin kama ko su rika jin wani alama ta wari a sa kayan kamshi wurin sosai inda aka sa shi a sa turaruka a sa wal buko da irin na wuta wanda ake kunna wannan ma ibadi naril bukuri anni amma kakku kawo wutan su abun kusa da ni saboda in aka kawo turaren nan aka yi kuskure wajen mai wutan wanda ake sa mai garwashi ko mai wani abu aka yi kuskure kaga sai a barbada masa garwashi wata ila kona shi kuma shi ba magana yake balle in ya ji zafi ya ce an kona ni to sai ai kaffa kaffa kada a kawo shi kusa da shi kada wani ya zo wucewa ya harbe dan kaskon ko abin da ake yi ya ballan masa in ta garwashin ya tsalla wani wuri ba a gani ba shi yana jin radadi kuma mutane su ba sani ba ko ko ana kona shi an cutar da shi ya dan fito ko ta lura da irin waɗannan da yawa wannan yake sa ku ga ake so ko mutuwan yayi ai kokari a dauki hannun sa a sa masa haka kamar yanda zai dan kada ya sassan dare da rana in za a yi masa wanka ko da safe a ce an zo wajen wanka kuma an karya shi to a kula da wannan sosai da tije sun san wannan sosai a yadda ake masu wajen abin nan wajen kulawa da, da wanda ya mutu ina fata an gane shi yasa ma in ya mutu ake kwana wurin shi ba wai mu musulunci bane mutum ba hadari yayi ba ba wani abun nan yayi ba kawai wai ya mutu wai in ana son wai gawar ta kwana wai san kai ta asibiti an sa ta cikin mutuware a sa ta cikin deep freezer ta kwana a ciki duk ta tsandare ba daidai bane mu in ko wata larura ce ta sa haka ba rawa ba ta zo hannunku ba ko kuma wani abu ko dama tunda suka dauko tunda su haka suka sani sun kai ta can ciki to wannan amma dama mu abinda aka ce in an mutu ai gaugawa kan makawarta dalilin sa ta mutuwa da ba dalili bane dan kwana ɗaya ko za a kwana ɗaya ya mutu da yamma an makara ba a samu abin nan ba zuwa da safe ba san kai shi mutuwa da ba ai za a iya samun waɗanda sun san abin da ake magawa idan ta kwana kawai a sa su kwana wurin ta su rika kulawa da ita dan kada ta san dare ko kuma a yi masa komi da komi a sa ta cikin lubaba wada ana gudun kada karya ta bane wajen wanka ta abata kana an gama sai a kimtsa ta gaba daya a sa mata a mata wanka a sa lufafa a sa komi a ajiye a cikin abin da za a ajiye zuwa gobe da safa dauka daga nan kawai sai da kai rami ba wani magana a yi wanka ko wani abu da za a zo a karya cikin ya san gari ya fito a nisa da wannan kenan summa ibda'u abi taksili yanzu sai ku koma wajen maganan wanka bi ma'rifati wajen wannan wankan kuma bi ma'rifati wa huduri man huwa thiqatun idan kuka zo har in mamaci an fito da shi daga inda ya mutu cikin ɗakinsa ko in nan ne za a yi masa wankan to ana tashi za a fara maganan wanka sai a zaɓa in ya yi wasiya ya ce da wane da wane fabita in bai yi ba sai a kalli su wane ne amintattu waɗanda aka sani ba su faɗin sirri kuma kullum mutane ne mutanen alkhairi sai a ce ina ganin wane da wane da wane a cikin 'yan uwansa waɗanda suke abin nan ko ku wakilce mu ku wanke mana shi sai su su koma daga waje su rufe kofa su basa ciki in akwai bukatar wani abu sai su kwankwanta kofa sai a bude kofa a dan leko me kuke so in suka ce muna son kaza muna son kaza sai a je a kawo a kara kwankwasa a basu ba mutane su taru duka cikin wurin ba kuma babban hauka ma na yau wai sai mutane su taru a ciki wani kuma ya sake mara shi ya ta dauka ya ta dauka ana magawa wanka ya gama dauka ya ce ga munan muna masar da ake mawa ne ya ya ya ya ya asafa wannan babban musiba ce ta bakin ciki na mutane wasu ma gane abin da ake nufi ba gawa al'aura sannan kuma a ba shi ɗauka ta hoto ana tura a wani wuri waɗanda za su fa tsaya gaban gawan sai an zaɓa amintattu aminai sannan kuma banda nan waɗanda ana yi masu zaton alkhairi kun ga sharuɗan to mu ya ka gani yadda ake shiga wurin gawa ba abokansa na business ake kallo ba ba wannan ake wa su wane ne amintattu aminai sannan kuma daga waɗanda ake masu zaton alkhairi mutanen kirki ne su bayan Allah ne su za a zabo sai su tsaya su wakilci abin in sun ce a suka aka tura uku suka ce a karo mana mutum daya mu zama mun hudu ba ko mi ta kara zabo na cewa na shiga ba jayayya za a ita yi ba wani shiga kai ma ka taya su mun yarda da kai sai shi ma ya shiga a koma a riba kofa ana nan daga tsaye kofa mutum da yaro yace zan shiga na ce mi za ka yi malam ciki an zabi waɗanda za su yi suna nan daga ciki a yi hakuri ya fito wajen sallah wannan sai mu haɗu gaba ɗaya mai masu sallah amma wajen wankan nan kan mu manta fa al'aurarsa za a buɗe kuma ana son amintattu ne waɗanda za su iya za su san abin nan ba mu ce kai ba amintacce ba ne amma an riga an zaɓi hudu cikin amintattun sun isa ba mu ce kai ba amintaccen ba ne mala abubakar kada ka je kada ka je ka ce ka ce shi wai bai ta shiga ba ana wankan ga kuna nan kuna gardama kai da shi ba isa a wai ka taɓo shi sai ba hayaniya sai ka ce a dama a baka zo da wuri ba kuma na ma amci a nemi amintattu da Allah ya za ka zo da wuri da kana ciki amma yanzu an riga an samu guda hudu suna nan ciki suna yi kai sai ka tsaya nan waje in an zo sallah sai a yi masa sallah tare da kai da Allah ya sa ka zo da wuri da wata ilima kai ne nan ba na daya shike nan ka buga shi tan kawai tan wata ilima gwangwani ne amma dai ba ka ba ka samu maslaha ba ka kyale shi kuma shi ma kyale ku ba a fitowa mutum a wulakanta shi ba daidai bane wannan dalili أي وصالح من الرجال لينشر ما يراه أي من الخير saboda shi mutumin kirki ba abin da zai faɗi in ya ga alkhairi a wurinsa sai ya zo ya rika cewa kai Allah ka azurta mu da husnul khatima ina ne ke haɗi mu na da mutane da aka cewa ko abin ne a kace ne to sai abin nan ba sai a ce wannan bawan Allah kai Allah ka azurta mu da husnul khatima a ce me ka gani ya ce ai lokacin da aka zo wajen mutuwan nan ta wane malam da muka zo masa wanka mun ga bishara muna fata Allah ya sa abin da muka gani haka yake mun ga fuskar shi na walkiya mun ga kaza mun ga shi yana kaman yana murmushi kai ka ce ma yana bacci ne kawai mun ga abubuwan alkhairi mun ji kamshi mun ji wane ne tunda duk mun karanta littafi akwai waɗanda za su zo ana ganin haka ko ana jin waɗannan kaga wannan zai watsa zai watsa wannan wannan ba laifi amma wanda aka zo kuma aka ji gum shi kuma sai mutum ya ki faɗi ya ce la haula wala quwwata illa billah to Allah dai ka azurta mu da husnul khatima sai tsaya nan ba sai faɗi ne ya gano ba ba zai faɗi ne mutane ba shi dai yanzu ya gano abin da zai taka tsantsan ai tunda mun yi magana hafnul basari ya je ya ga wani ya mutu ko ya dawo gida aka dauko abinci ma aka kama yace la haula wala quwwata illa billah yace ku ba abincin ku ba zan iya cin abinci ba ni ma har sai na gano irin yanda zan cika ai kaga akwai alama abin da ya gano amma ya faɗi bai faɗi ba kakka faɗi ka kyale shi kawai kai dai yanzu kai ta tsantsan in kuma ka zo wajen karantarwa ka karanta wa mutane ka ce to gaskiya ka ga an ɗau lokaci ai ba gane gawawa ka gano ba ka ce muna da abin da muka gani da yawa mun je wanke gawa ga abin da na gani ga wata gawa ga abin da na gani ga wata gawa ga abin da na gani a wata gawa ka faɗi mai kyau ka faɗi mara kyau amma baka ce wani ba sai mutane su taka zanzan tunda ibnu qayyim yayi wannan ya ga mana wannan yayi wannan ya ga mana ga waɗanda ya gani wajen mutuwa da suka mutu da su'ul khatima kuma an ga mana har da wanda ya mutu yana neman tsari ku hammami min jari haka ne ko to haka sai a samu mai wannan wanda ba zai zo ya ko ya bar abin nan ba ai wayassuru alayya ma qad yarahu min ash-sharr wanda zai iya boye abin da ya ga nayi na sharri zai boye ba zai fadi ba kuma liyabda'u ku duba to yanzu wannan kaga yana daga cikin fa abin da ya kamata ɗan uwan mace su gani ko samu amintacce su fara da magana an gama yanzu maganan wanka wanda za su tsaya wurin nan su zama amintattu kuma a samu waɗanda ana yi masu zaton alkhairi mai alkhairi ko ba wankan zai ba ɗalibanka ne kai kake karantar da su yanzu kai baka da ƙarfi wataƙila mutum ya zama dacci da ya tsufa ba zai iya daga komai ba amma in yana wurin zai rike masa ishara yana ta ayi haka ayi haka ayi haka yanzu saura ayi maka haka yace ina so ku wanke shi sosai ku wanke shi so biyar ku sa su abu a na ƙarshe a ku sa wanke shi so hudu na biyar ku sa ko ku wanke shi so uku na ƙarshen ku yi zai dai ba da umarni shi karatun yadda za a yi din lokacin ba littafi za a yi ba gogewa ce wanda ya goge kawai zai rika gaya masa ne yanzu sai kaza yanzu sai kaza yanzu sai kaza saboda wanda bai goge wajen wannan aikin ba yin shi in ba gaya mai ake ba rikicewa ma mutu zai balle wanda yake kusa da mamacin shi rudewa ma zai gaba ɗaya ana iya a ce ɗebo ruwa kai wajen kai sai wajen kawo sai an ce mai kai fara hakuri wa nan wajen zaka kawo yace to ba faɗa ake mai ba ya riga ya kidime ne kuma ga ta sa shi cikin aikin in kuka lura kuka ga ya kidi mai kanna ma yake yi a wurin yana zubar da ruwan inda bai kamata ba sai ku ce ne abin nan mun san cewa yadda yake abin nan kai ya hakuri yanzu ko ma gefe ka tsaya mu bari mu ba faɗa za a yi masa ba ai ya kidi ne mutuwa sai ta taba ka kake gane wace ce ita ya fito to sannan ba haka nan kuma kowa a wurin din sai ya kidi ne domin mutumin da ka sani yau zai shiga cikin bayi a cikin ɗakinsa ga toilet a cikin ɗakin nan ya shiga ya wanka ya ɗauki kayan shi ya sanyo daga cikin ɗaki ya fesa turare ya fito kai kana zaune a falo ka ganshi ya fito kas sannan ya ce tashi mu tafi ka zo ka ja ka ga kawai kun shiga ya shiga mota kun shiga kawai ya ya ja kun tafi yau gashi nan kwance komai sai an matsa kuma ka san haka ka san shi ka san haka dole wannan abu in ba zuciya kai ne da ba ka iya komi kafa bil mauti wa'iza mutuwa ta isa ta zama wa'azi babban wa'azi saboda haka sai a fara a yi masa abun nan ba sun mal yabda'u da asari batani asran raqiqan ay rafiqan sannan ba haka nan sai a koma ana dan matsa ciki kadan kadan a dan daddan da cikin saka a fara zuba masa ruwa ko ka fara masa tsarki li yakhruja ma biha saboda a fitar da abin da ke ciki amma ma so shi fito a hankali wa yajibu an yulaffa ala yadihi khirqa kuma wajibi ne mutum in zai irin wannan zai masa tsarki ya sa wani kyalle duk sun sani su yasa an zo wajen wankawan ake zuwa za ga an sanyo hand glove balle yanzu ma tun da akwai hand glove din ake sai da to min ni gani nake kawai ni yanzu ni idan da zan mutu ni ba ta lokaci nake gani wai sai an kai min wannan dinke dinken a je a wani dinki a ce ina da lifafa ta har wajen guda hudu kawai da an zo zan biyar ne ma kawai a nan a kwantar da mutum kawai malam a kifa ta kawai a naɗe a ƙara ɗauko ɗayan a naɗe a ƙara ɗauko ɗayan a naɗe a ɗauko ɗayan a naɗe kawai an gama wani magana sai an ja ɗin ko sai an duk wannan aiki ne aiki ne ba dole bane haka annabi sallallahu alaihi wasallam ta ka ɗin komai ba lallube shi kawai aka yi cikin waɗannan ba sai an ci wahalar ɗinkowa ba amma ba ta dai haram ba ne kada wani ya ce na ce haram ne in kaga sai an ɗinko sai an ɗinko shikenan amma da lufafa kada farin abin ka ka ajiye yana nan aje kawai ana zuwa sai a ɗauko shi kawai malam na an ɗauko shi kawai a bude shi kawai a saka ciki a naɗe kawai a ƙara ɗaukowa a ƙara naɗewa in bai kai ba a yi wannan ya tsawo ta nan wannan ya tsawo ta can a ɗauko babba guda ɗaya a rufe gaba ɗaya an gama shikenan an gama nannaɗewa ko a nannaɗe ciki a aje kina ɗauka a kai gida gidan asali an gama so da haka a tsaya a sha abun nan so da haka lokacin nan sai a so hand glove kawai dama da an zo wajen wankan na akwai safar hannu babu so a ji a so kawai ga chemist a ji a so a ji a so set guda kamar biyar ko shida a so kawai saboda yadda duk aka yi amfani da in an yi masa wajen tsarki aka gama sai a cire ta a yar an zo wajen masa abin nan wajen taba duk inda za a taba ta da abin na cire ta a yar sauran inda za a zo a sa shi kenan kawai kada a zo ana taba masa al'aura mubasharatan shine abin da ake gudu likita ma da zai yi abun nan ne shi anan ya zo ya sa hand glove saboda kada ya taba mutum balle mutum wanda an tsaya tafi gaba ɗaya ya sa hand glove ba wai kyamarsa bane ake yi ba a so ne a rika taba masa al'aura kana jin alamanta ka gane kaurinta ko gane rashin kaurinta duk wannan zai sa mutum ya rika jin wani abu ba a so abinda baka san shi ba game da shi kar ka san shi yau ba shine abin da ake magana to balle ma in mace ce in babi aula kuma dole su ma mata ma sai an samu ban in ma ana neman mai mai rufe sirri a maza to a mata ma min bari aula su nan ne aka fi so a samu wadda take ba ta so na sirri mace saboda mace akwai surutu wata abin da ba a tambaye ta bai je ta rika bari to a samu amintatta mun taba gaya maku nan cewa an zo an samu wata mushkila duk da an yi ta magana akan wannan matsalar lokacin imamu malik yana tasowa yana matashi aka samu wata mushkila aka ce wata mata ta mutu sai aka sa wata mata ta zo ta yi mata wanka da ta zo wajen yi mata wanka ta zo wajen al'aurar ta sai ta taba al'auran ta rike ta ce wannan wurin Allah an yi tsiya an yi tsiya da nan wurin Allah kada ya san yadda aka yi da nan wurin sai hannunta ya liƙe a wurin hannunta ya liƙe akan al'aura saboda ta riƙe mata al'aura ta ce wannan wurin yadda aka yi da shi Allah kada ya san yadda aka yi da wannan ba ya gaya mata ta yi tsiya da shi a ba sai hannunta ya liƙe aka zo aka yi ta neman yadda za a yi a samu a raba ta da wannan matsala a bambare ta jikin gawa wasu suka ce a yanke hannun wasu suka ce a a yanko wurin can ya taho da hannun to ita kuma ta rika yawo da al'aurar wasu a hannu aka yi ta saɓani akan wannan matsala wasu suka ce to ya za a taɓa jikin gawa a yanke ta ce a yanke ta abin nan ba wasu suka ce to a yanke hannun a ba hannun a jikinta suka ce to ai ita kuma abin da ta ya kai a yanke mata hannu ta abin nan ɗinta kasafi sai sun haka sai dai a yi mata hukunci aka rasa yadda za a yi dai a samu matsala aka samu imamu malik aka tambaye shi ya za a yi a warware wannan mushkila ya ce a kai shi inda gawar take aka je ya ce a bashi ya tambayi wadda a fitawa su yi ya tambaye ta yace tsakanin ki da Allah ina so ki gaya man gaskiya me kika yi da kika zo wurin gawan nan kin faɗi wata magana ko wani abu tace gaskiya imam nayi mata wata magana ne kaji abin da nace yace to kazafi kika yi mata kenan to yanzu ba abin da zai fitar da wannan matsalar sai a zo a yi maki bulalar kazafi a jikinta aka zo aka yi mata bulala kuwa bulalar da ake yi maka mai kazafi nawa ne bulala da maɗan ko kamanin ne daidai a kusa mai jirgi daidai wanda ya jagi ake ba aka yi masa wannan aka yi mata wannan bulala da hannu ya bambare hannu ya fita daga jikin da ya liƙe to kaga gobe ma a ƙara to yanzu ma ana sanar da mata ne ki kiyayi ki je wajen gawa mace in ke ce za ki mata wanka ko in ke likita ce ki fito abin da ba tambaye ki ba ki ta faɗi game da gawan nan in kika yi wannan ba ki kyauta ba kin ɓata amanan da aka baki ki boye in alkhairi ne ba laifi ki faɗi in sharri ne ki roki Allah ya kare mu ma daga wannan sharrin kada mu shiga ciki ya fito ko ta ai wannan khirqa min lamsil aura dan saboda kada a sha min lamsil mar'a al aura min lamsil aura ko khawfan min lamsil aura saboda tsoron kada a shafi al aura kuma ba da an utahhar min an najasa bayan an tsarkake ni daga najasa gaba daya yanzu ba an masa tsarki ba kenan yace wad'uni wudu' as-salah bima alwalla irin alwallar da nake yi in zan yi sallah thumma ghassiluni salatan bil ma'i dafa sannan ku wanke ni so uku da ruwan dumi ba a so a samu mamaci ruwan sanyi dan yana rayuwa kila ba zai yadda wanka da ruwan sanyi a daidai wannan yanayin wasu na ta a kalli yanayin ne in lokacin amma dai dan ruwa mai dan dumi-dumi kawai lokacin da aka ga ba zafi sosai sai a dan ƙara mai dumi sadda aka ga yanzu akwai zafi sai ya zama dan damshi damshi ya dulum dulum muke ce mai ko ruwa dulum dulum ita ka gane ruwa dulum dulum ba ka ce mai mai zafi ba ka ce mai mai sanyi ka kashe sanyin kuma zafin bai yawa ba sai a sa wannan in an lura da yanayi wasu sabulu a sa sabulu a samo sabulu mai kyau a wanke shi da tas a wanke shi wa bi salisati bil ma na ukun da za a yi dan ana son wuturi in uku za a yi mai sosai a wanke so biyu da sabulu na uku na karshe sai a sa ruwa kamar yadda ake wankan sarki a wanke ruwa zalla in ko za a yi masa so biyar ne to sai a wanke shi da sabulu so hudu a wanke shi tas sannan a na biyar din sai a wanke da da ruwan da babu abun nan ba wani lokaci akan ce a sa magariya wasu na ganin ana sawa har yanzu wasu na ganin dama magariya ana sa ta ne dan ta kumfa to kuma an samu sabulu ya zama makofinta kuma yanzu wani lokaci mutum ya mutu ba sun zai mutu ba tsaya sai sai an nemo magariya tun daga sabulu ko ya wuce jiwon har wasu ce da kafur shi ma kafur ana sawa duka saboda gyara jikin ne dan jikin kada ya karfin da zai zo a zama kafin in safiya in ba za a samu jinkiri ba a kawo in akwai su in ko babu su kawai in an sa sabulu aka wanke shi kawai ya isa ba ta shafa masa mai ba bayan an gama amma turare kawai za a shafa masa ya fito ko ya sa wannan ai bayan haka nan ai bil ma ai bil ma faqat wannan kenan haisu innahu yandibu an takuna al marra marratul ghusl witran domin ana so wankan ko so nawa za a yi mai ya zama dai an yi shi wutiri in so uku za a yi mai gashi nan in so biyar za a yi gashi nan in so bakwai za a yi gashi nan amma dai na ƙarshen ya zama wutiri kuma sannan ya zama da ruwa tsalla tsalla aka yi masa summa jaffifu badani bi thawbin nazifin sannan a busantar da jikina a tsotsa ruwan da wani tufafi mai kyau kama a nemo wani tawul wankacce mai kyau sai a goge masa jiki hatta la ya bulla alkafan dan kada ya ji kalfafa thumma da'u tayyib sannan ku sanya turare alayya istiqbal almalaikati saboda yanzu zan fuskanci mala'iku ina so in fuskance su da ra'ihatu tayyiba da kamshi mai dadi wa ta la yazharu minni rihun kariha kuma ba na son wani wari ya bayyana dan kada wani wari ya bayyana mara kyau gare ni to zil mala'ikata wadda za ta cutar da mala'iku wal mushayyi'ina da waɗanda ke raka na zuwa makabarta kuma kaffinuni fi kafinin bidin abyad sannan ku sanya ni cikin lufafa fara ita ke so wannan da namiji da mace dukan za su lufafa ana sa fari sai dai mace a tiyaye sosai a lura mai kauri wanda za a sa mata mai kauri wanda ba zai rika nuna ai mata kaman bakwai yana da kyau ko biyar ko bakwai amma ai mata uku ko ai mace guda ɗaya ma irin yadda mutane ke yi marowata wannan ba daidai bane a ce mutum ya mutu ya ba ƴaƴansa wai lifafa ma ba sa iya masa kirki to kaga ka faɗa tana ana gani tana komi na motsi wannan ba daidai bane a sa ta cikin tufafi to amma kuma laifin wane ne so nawa nan muka yi karatu cewa ya kamata mutum da kai shi ya zama yana da lifafa in kana shakka baka samu ƴaƴa ba waɗanda suna da zuciya to tun yanzu ka samu lubaba ka aje ko kuma kana so dai ga zama ka kyautata ba kanka kana shiri amma in kana da ƴaƴa sosai ko gani suka yi lubaban nan ta yi wani abun nan ba za su kawo waɗanda sai an ce ya isa amma yau malam kana da ɗaya je ciwo ma lubaba ba shi ko ko ya je gara ma wanda ya ciwo ba shi zai iya amma wanda zai je masallaci a zuba ba ya je ya ce baban shi ya mutu ba su iya sayan lubaba dan Allah ya taimake su a ba su lubaba ta masallaci kuma suna da hali kwanaki wani yaron ma har kashe baban ya kafin baban ya mutu baban na nan amma ya je masallacin ya je sanar ya ce wai a ba su lubaba baban su ya mutu aka ba da lubaba bayan kwana uku aka zo ga baba na yawo shi kuma wanda ya ce a aka ce ka mutu ce ka mutu ban mutu ba aka ce ɗanka ya zo wasa da ba shi ruwa kai yali to amma ɗanka ya zo ya ce a ba da lubaba ka mutu ka duba irin wannan yaya mana Allah ka tsare mu da irin wannan لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزن الله ياتي خير ثيابكم أي البياض ما في الخير تكن كايمكم توفراي يسعنا سوم يويتا يتي فالبسوها كسا كايا فراري وكفنوا فيها موتاكم sannan ma haka nan kuma ku rufe ku yi lifafa ma matattunku da aka je wasu suke abin nan ba aka yi magana yana da kyau cikin kayan mutum ya zama akwai farare kada kullum mutum ya ta sa kala iri ɗaya irin dulum dulum bai kamata ba yana da kyau wata rana a ga kuma kan khattabi radiyallahu anhu cikin adabu talabatul talabil ilmi ma cewa ya naso a ce ɗaliban ilimi mafi yawancin kayan sai zama farare ne saboda fatar da ake yi yadda kayan nan suke farare ana fatan ana tafiya ana tafiya kai ma zuciyarka ta zama kaman kayan fa'alu ne fatan alkhairi ne ga fata ta farare shi ma lufafan da aka sashi farin fata ne wajen samun haske a kabari za a sa mutum cikin baki kamar dan shi'a kuma dan shi'a bane mutum malle a sashi cikin baki wule ka a sashi cikin baki saba makarantar manzon Allah ne a rufe mamaci da gangan ba wai an rasa ba da gangan a ji a daukai cikin bakaken kaya a sashi cikin bakaken kaya a rufe wannan mummunan fanna ce to shikenan kuma zai ga din watakila karshen bakin nan baki can Allah ka sauƙaƙe falbasuha wa an yakuna al-kafanu min thalathi lafa'if duna mughalatin kuma lifafan nan ayi mutum guda uku kada a ketare wurare in an yi uku shikenan wasu kace ba in an yi biyar amma dai a talauce ne a abin nan takaice in an yi uku ma sun isa wallahi yakuna min al-hariri kuma kada a yi shi da al-harini wani abu mai tsada al-harini silk haisu innahu muharramun ala rijal domin an haramta sama maza shi لما روي عن ابي هريره اي عن ابي سعد علي بن ابي طالب رضي الله عنه saboda abin da aka ruwaito daga Ali bin Abi Talib Allah ya kara masa yarda annahu qala akhadha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam al-harir annabi ya dauki al-harir wata rana ya akhadha hariran kenan bi shimalihi wa zahaban bi yaminihi annabi ya dauki al-hariri wata rana da hannunsa na hagu wa zahaban bi yaminihi sannan ya dauki zinariya kuma da hannunsa na dama thumma rafa'a bihima yadayhi sannan ya daga hannuwansu da su gaba ɗaya ya daga su sama fa qala inna hadaini haramun ala dhukuri ummati hillun li inatihim yace waɗannan abu guda biyu alharini da zinariya haramun ne ga mazajen al'umma ta su amfani da su a nan duniya haram ne amma hillun li inatihim sannan amma halal ne ga matan su su sa to ba za a yi amfani da shi wannan duk da yahudi yanzu suna ta kokari sai sun sa musulmai sun yi ta amfani da wannan ko yau sai da na gani wani yana magana ya yi wani agogo 1.6 1.6 million dollars saboda haka gold abin nan ne diamond wane ne yana ta kyalli yana ta kyalli ga sunan kala kala an ya kai hira da shi yace ai agogon ya danganci waɗannan kuɗin ka duba 6.6 million dollars to mu nan nawa zai yi anan to kuma yanzu kana iya ganin wani maukacin ya ja soji ya ya daura hannu yana yawo yana nuna mutane bayan kuma ya saba ma Allah ne in ya sa shi haram ne in ya sa shi yana ta sa ma kai shi wuta tun daga nan to dama wasu ma sun riga sun zama ƴan wutar naka abin da suka yi ba abin mamaki bane sau da haka za ka gani a nuna ma mutane a nuna mutane saboda haka sai ga yana dai son wannan to saboda ya riga ya zama dan wutan tun tuni ma dama ya zama dan wutan tun kafin ya sa agogon to yanzu shikenan ya so ya kara zama cikakken dan wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam fa ya ga sahabinsa da zobe ya sa na zinariya annabi ya kwata zoben ya wurgar ya ce ɗayan ku zai damci garwashin wuta tun yana yana nan ina abin nan bane ya yadda shi ya tashi ya shiga cikin gida wasu suka ce to ai tun da zinari ana kai ka sa zo da zinariya yanzu kana ya dauka kai amfani da shi ai ta wani abun ya ce Allah iyaye ya ce ba zan Allah ya cire abun daga hannuna ya dauka ya wurga sannan ya kara dauka Allah ya tsare ni mun damu ne nan yanzu a shikenan ko mutum ya ce shi bai ma gane wannan addinin ba thumma tayyibul kafara bit-tayyib sannan ku sanya malikafanin shi ma turare bayan an gama sa mamaci yanzu a goggoga malikafanin وليعتبر الجميع كما إنا تقوى يا لورا بما أمامهم يا لورا شو عجبان جوايكي kada wasu kuma suna ta waya wasu na ta surutu wasu na ta kaza kowa ya tsaya ya kalli a ina yake wal ya'lamu annahum gadan aw ba'dahu sayakununa fi mithli hadha al mawda kuma kowa ya tuna shi ma ko yau ko gobe shi ma fa zai zo kan irin wannan matsayin da haka in ka girma ma yadda kai haka za a yi ma وقد تركوا وخلفوا وراءهم ما كانوا يمتلكون ويتمتعون به من أموال وأزواج وعيال kowa zai ga wannan shi ma ga shi nan yau وقد تركوا ما خلفوا kowa ya bar abin da taraku wa khallafu wara'ahum mutum ya tafi ya bar ya bar abin da yazo bayan komi na bayan sa ya bashi ya bar na dukiyarsa abin da mutum ya mallaka ya bashi a bayan sa abin da yake jin daɗi ya bashi a bayan sa na dukiyarsa ne matansa ne iyalinsa ne ranan da aka mutu duk komi ya kare wa gaida zalika min mata'id dunya da wani wannan dai na abubuwan jin daɗi na duniya wa qad kharaju minha fuja'atan gashi kuma mutum ya bar wannan gidan a lokacin da baya tsammani ku duba yadda mutane suke ku duba yanzu mutuwoyi da muka gani nan ko wanda aka yi nan ba dade ba manya manyan mutane guda biyu da suka mutu ai malam su kare yayi fawazi ga wancan na farko ya mutu aka zo ma aka liƙa mai wani abu aka ce da shi Allah shi kadai ya san sirrin abun aka koma ma ana ki tsoron shi ma ake ji kowa ya koma gefe waɗanda ma suka je wajen gawai aka dawo su ma sai da aka tare su aka ce to ai sun je gawo ku duba matsayin wannan mutum yanzu inda wannan yayi tsammanin za a yi mai haka nan ba ma sai ya ce ya ban mu gwamnati kayan ce koma ma ba a san shi bai ya mutu cikin abun nan ba da zai yadda to kuma aka ƙara dawowa bayan shi aka ƙara yin wani wanda shi har sai da aka kai ga ma cewa wai gwamnati ma ba ta yin abu sai abin da ya ce in dai ta ce eh ya ce a'a to eh a'a za a bi irin nashi a haddi ma ƙalu sama ya aka ƙare daga baya aka ɗaukai aka kai masallaci aka ce yanzu ya mutu to a yi haƙuri yanzu abin da za a yi a kai shi a aje a bayan masallaci in bayan an gama abun gobe sai a kai shi gida ya masa sallama amma yanzu duk gidajen shi bai cancanci a kai shi wani gida gidan shi ba daga a yadda na ji fa inda ba ba ba ba nasu bane wallahi ce ban ban shakka ban gani ba amma dai nan ina zanna ka baka bani labari wanda ya bani labari ya ce gaskiya ya gano duniyar nan ba komai bace kaman wani a ce ya mutu a ce duk gidajen da ya mallaka ba inda za a kai shi a kai gawar ta kwana sai dai aje ta a bayin masallaci sai gobe da zaba a ce a kai ta a dauka yana ya wace tsoro to da an ji tsoron kuma an yi aiki da ya isa nan za ku gani kullum in kana kallon rayuwa za mu gani ga wannan ya takardai mu ga haka za Allah matil haya mun sha maganan nan maimaita muka mai hankali shine zai tsaya kalla ya abun nan da za ka lura fuja'atan ku duba ku ji kuma ku ƙara kallo ya jama'a ku kalli wannan yau ni ina jin ma ba sai na tunatar da mutane na ce musu su ba da sadaka in mutum ya ji karatun nan shi da kanshi zai makanshi karatun tana su ko yayi ko kada yi wallahi mutum zai tsaya kalla in dai akwai hankali ba ta ƙara ce ma wani abu ba littafin shi kanshi ya fito da abin da ake magana walam ya kuzo min hutsamiha mutum ya zo ya bar duk abin da ya mallaka duk abin da yake da shi na dukiya da iyalinsa da kowa nashi da wurin da yake kwana da wurin da yake zama kuma bai tsammanin yau ne zai ba wurin ba kuma gashi ya tafi bai shirya ba don haka bai ma dau abin guzuri ba ba abin da ya rike tun da bai san zubar da za ta yi ba walam ya kuzo min hutamiha mutum bai dauki komai daga cikin kasan wannan kayan ba illa al-qutna wal kafana sai dai auduga wanda aka tattoshe mai kafofi sai kuma lufafa wanda aka sa mai allazi sar'ana ma yabli wanda nan ta da wurwuri zai bace ai zai zai rube ma aljasadi tare da jikin kuma jikin da aka yi ta ginawa aka ci aka sha dadi aka yi duk abin da aka yi kwana uku za a zo wannan gunya za ta koma ta dinga kwararowa ta rike shi gaba ɗaya ya rube ولن يبق معهم إلا ما قدمت أيديهم من أعمال خيرها أي خيرها وشبهها وشرها ba abin da mutum ya zo wanda zai rage tare da mutum a wannan lokacin sai dai ayyukan da mutum ya aikata kawai na alkhairi ko na sharri qala Allah ta'ala yawma tajidu kullu nafsin yawma tajidu kullu nafsin ne a nan wannan kullu ne a nan gyara wannan nan ba kullu bane yawma tajidu kullu nafsin ma amilat ranan kiyama ranan ne kowace rai za ta samu abin da ta aikata min khairin muhdara na alkhairi za ta kai shiga cina halatta kawo an baje ga alkhairi wa ma'amilat min su'in kuma da abin da ta aikata mara kyau shi ma ga nan an tara ai wannan rana ne tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida a wannan rana ne rai za ta rika burin ina ma dai tsakaninta da wannan abin da ta aikata na sharri nisa ne na har abada nisa dogo kamar a ce a ce nisan zuwa bangon duniya ko nisan gabas da yamma a ce yau ba mutum ko hangen aikin bai ai kaga ba na alkhairi wanda za na alkhairi ba shi mutum san sheke ba yana son a nisantar da shi daga alkhairi ko a nan duniya mutum ba za ka gani in alkhairi ne wanda bai yi ba ma a rika ƙarya ana cewa shi yayi sai rika girgida kai ana Allah saka da alkhairi yana girgida kai amma aka faɗi sharri ya san ba shi ba ba zai fito ya musu ba amma an faɗi alkhairi ya san ba shi yayi ba maimakon ya koma ya ce to shi ma bari alkhairin tunda har an yi kuskure ana cewa yayi kuma ya ji daɗi to bari yayi da gaske a'a sai koma ana faɗin alkhairi yana girgida kai yana girgida kai Allah saka muku da alkhairi da kuka kaza yana girgida kai ai komi ku kuke yi yana ta gaskiya yana yana kadan ma kuka gani to nan kuma ƙarya ne to in an ma mutane ƙarya Allah ma ƙarya za a mai wa yuhadhdhirukum Allah nafsa aka ce Allah ya nemi ku kashedi da kas ku kiyayi Allah tabaraka wa ta'ala mai hankali dukan mu nan kowa ya kiyayi Allah lokacin da muke ta yin abubuwa muna ganin kaman ba komi dan ba je gaban Allah bane radda aka je ko radda aka mutu ranan nan za a gane cewa akwai abubuwa saboda haka lura wallahu raufun bil ibad Allah tabaraka wata'ala mai tausasa ma bayi ne kaga da wannan ne nake ba shi gabanni shawara ni a iyaka in ma shawar in dai na isa ma ni ba isa ba amma dai shawara ce ta fahimta ta ni ina ganin idan mutum Allah ya bashi matsayi yana shugaba to duk abin da zai yi na taimakon al'umma ya sa a niyyarsa yana yi shi ma dai ya samu lada wurin Allah kada ya ce wai ba addini yana musulmi idan kai hanya ko kai wani abu ko kai wani abu sai ka yi da sa ran cewa ka yi don ka sauƙaƙa ma bayan Allah yadda za su ji sauƙi ka yi kai ma don kana son Allah ya baka wani abu ranar lahira Allah ya baka ladan ka yi ma bayan Allah abin da suka ji sauƙi suka yi hanya so nawa mutum yake yi ko wani abu da al'umma suka ji sauƙi ko ba su ga abin ba in suka zo wata rana su rika cewa Allah ya saka ma wanda ya mana wannan abin da alkhairi ko ba haka bane kamar mutum ya yi ya ce shi da ba ba dan addini ba ba ruwan shi da addini to inna mal amalu bin niyyat kuma to zaka in baka yi dan Allah ba bai da za a baka sakamako dan Allah amma komin kankanta abin da aka samu a matsayin shugaba yayi ya gabatar mai amfani wanda zai amfani al'umma su ji dadi su samu albarka to shi ma ya sa a rai a matsayin sa na musulmi yana yi da niyan yana son Allah ya bashi ladan wannan abin da yi ko da a ce kayan al'umma ne ai kayan al'umma ne in ba samu wanda zai sarrafa su ba to nawa ake samun wani din ya zo da kayan al'umman ko bai komi ba kuma ya kwace kayan al'umma ya yi tafiyarsa to wanda Allah ya azurta shi har yayi tunanin bari yayi wani abu dan amfanin al'umma su samu sauki ko ya amfane su ko su ji daɗi ta bangaren ilimi ta bangaren lafiya ta bangaren social duka abubuwan da mutum yayi ya sa a ransa yana yin haka ne shi ma dan ya faranta ma al'umma rai ya samu ne a wurin Allah kada mutum ya ce ba ruwan shi da addini shi musulmi wa wannan al-islam kullun ne la yutajazza duka gaba ɗaya duk abin da musulmi zai yi ya sa shi da niyan yana so ya samu lada abincin da mutum zai ci ba an ce niyan ya sa shi ne zai ci abincin ne dan ya samu dama ya niyan yayi dan ya samu daman bauta Allah to me yasa musulmi zai zo ya ce wai shi ya aike ce wai shi ba musulunci ba ruwan shi lima ruwiya an Anas bin Malik radiyallahu an saboda an samu hadisi daga Ibn Malik yana cewa Anas bin Malik yake cewa qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya ce yatba'u al-mayyit thalathat mayyitan yatba'u al-mayyit thalathatun shine ismul fa'il ne wato abubuwa uku sune za su bi mamaci ranan da ya mutu wayarji'u isnani wa yabqa wahidun sai guda biyu su dawo su baro shi a makabarta ɗaya ne kadai zai tsaya a can ku ji wannan magana sai guda biyu su dawo ku duba uku sun raka ka biyu sun dawo ku auna wannan magana ɗaya kawai shi ne zai tsaya tare da mutum yatba'uhu ahluhu yan uwan mutum iyalan mutum za su bi shi makabarta haka ne ko da abokansa da kowa wa maluhu da dukiyarsa a daukai a motar shi a daukai a kaza duka za a iya wa amaluhu sai kuma aiki abu nawa salatatun uku kenan daya iyalai daya dukiya daya aikinsa guda uku ah wa yarju aluhu wa maluhu sai iyalansa da dukiyarsa su dawo wa yabqa amaluhu ba abin da zai rage a can ko sai maganar aiki kawai shi zai rage sai sa mutum ba zai idena bakin ciki ba in ya zo mutuwan nan har sai in ya ga ya shiga cikin kabarin nan ya ga wannan da ya biyo shi nan an samu dacewa to daga nan zai murna shi yasa wani yake cewa wai ahzanu qalbi la tazul hatta ubashshara bil qabul wa ura kitabi bil yamin wa taqirru aini bir rasul yake cewa ahzanu qalbi damuwan zuciyata la tazul ba za su bushe ba har abada hatta ubashara bil qabul har sai an man bishara cewa Allah ya karbe ni ina fata an gane har sai na samu bisharan cewa Allah ya karbi bakunci na lokacin da nazo lahira wa ura kitabi bil yamin sannan kuma aka nuna man littafi na cewa gashi nan za a bani da hannun dama wa taqirru aini bir rasul sannan kuma idanuna suka yi nayi tozali da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to daga nan bakin ciki ya kare Allah tabaraka wa ta'ala muke roƙo raba mu da wannan bakin ciki Allah ya azurta mu da wannan to nan wurin abin da mun tafi muka taba karanta in ba ku manta ba mun karanta wata takarda wani littafi wata rana takardar ce nan wurin kakku ji shi ba sabo bane yace haka da allamatni alhaya yace ga abin da rayuwa ta koya min aka ce ruya an shaqiqil balfi annahu qala li hatim al-asam shi shaqiqul balfi malami ne na hatim al-asam kuma in ba ku manta ba hatim hatim wannan hatim dan asam ibn al-asam mutum nan bawa ne jijjige ne shine wanda wata rana muka taba cewa ya taba dubawa a rayuwarsa ya ga ya shekara shekara 60 sai ya auna shekara 60 din nan yace ta shekara 60 kwana dubu ashirin da ɗaya ne da ɗari biyar ya ce to da kaddara ko da kullum zunubi ɗaya kawai nike yanzu ba da zunubai na sun kusa haka ko sun kai haka wannan maganan da ya tuna kawai sai ya sai ya shaƙi numfashi kawai sai ya mutu shine da ya mutu kawai sai aka zo aka ji wajen gawarsa ake cewa ya albishirin wanda tsoron zunubin sai kashe shi bai fada ko ina ba sai cikin firdausi kakka je ka faɗi wani wuri a ce ina ka jiyo yana nan cikin igafatul lafat ibn qayyim ma ya kawo shi ina ba ta an gane to shi wannan shine malamin sa kuma ya tabbaye ai ka ji gaba da gabanta kuma hatimul asammin nan in ba ku manta ba shine wanda muka yi magana shi ma irin wannan magana zai tafi haji ƴaƴansa suka zo suna ta wurin wara ka ban mu yace na ba kurin Allah diyarsa ta ce ba komi aka tafi aka zo abubuwa ga gan masa sai ta ce ai gashi nan aka taru to ai gashi nan mun gaya miki kada ya tafi kin ce ai gashi nan to gashi nan yanzu yunwa ma ta ishe kaza ta koma cikin daki ta ce ya Allah kada ka kunyata ni a wurin mutanen nan ni dai ina da yakini wurinka su kuma ba haka suke ba ya Allah kada ka sa in ji kunya ana nan ko nan take sai ga sarki ya zo zai wuce ya ce a shiga gidan nan a samu mai ruwa zai sha yariya ta dauko ruwa cikin kwano mai sanyi ta aiko ta ce a ba sarki sarki ya zo ya sha ruwa ya ce a'a wannan gidan wane ne mun aika a kawo mana ruwa ba su san wane ne ba san ba amma ka karrama mu haka cikin sabon kwano kuma ruwa mai sanyi sai ɗaibo kuɗi kawai ya zuba cikin wannan kwano ya ce duk mai so na shi ma ya ƙara zuba aka cika kwano da zinariya aka kai masu cikin gida ga kwanan ku amma kuma sarki ya ce a gode muku ashe sarki ne ba sani ba ga abin da ya ba ku nan kwano cike da kuɗi yarinya da ta kalla kawai ta fashe da kuka kuma mamanta ta ce a ɗazu kin yi kuka sannan bamu da shi yanzu kuma an ciko mana kwano da zinariya kuma kin yi kuka menene sirrin ki ne ta ce a'a kuka na yi na ga wai yau ɗan adam ya kalle mu cikin minti nawa mun koma muna murna muna jin daɗi muna ganin mun fita daga cikin matsatsi mun fita daga cikin wahala to yaya radda Allah shi kuma ya kalle mu to ɗaya ya za mu yi dan radda Allah ya mana in dan adam zai mana kallo daya mu ga mun fita daga matsala radda Allah ya kalle mu ba shi yasa ake so mu ta roƙo Allah tabaraka wa ta'ala duk wannan damuwan da muke ciki da matsatsin nan da muke ciki in muka koma zuwa ga Allah radda Allah ya ya fuskance mu da da rahamarsa ya yafe mana abin da muka yi ya ce to yanzu ya yafe mana yanzu kuma zai saukan mana da rahama sai mun sha mamaki saboda haka shi wannan sai ya tambaye shi malamin ya tambayi ɗalibin ya ce qad sahibta li muddatan ka kasance tare da ni zamani mai tsawo fa ma za ta'allamta me ka koya a wurina ɗalibi malami ya tambayi malami ɗalibin malami ya tambayi ɗalibinsa ka daɗe tare da ni to me ka koya a wurina sai ya ce shi ko ya ce qala samani masail yace na koyi mas'aloli guda takwas a wurinka a gurguje ga sunan ni na koyi abu takwas a wurinka yace amma al-ula fa inni nazartu ila al-khalqi na tsaya na kalli halitta gaba daya fa idza kullu shakhsin lahu mahbubin na gano cewa kowane mutum yana da wanda yake so fa idza wasala ila al-qabri amma ranan da mutum ya mutu ya tafi kabari a fa faraqahu mahbubuhu wannan da yake so duka sai su rabu da shi waja'altu mahbubi hasanati litakuna ma'i fil qabri saboda haka sai na koma yanzu na rike babban abin da nake so aiki na kyawawan ayyuka na saboda su kasance tare da ni a kabari kuma shine wannan maganan ko kowa ya dawo ba abin da zai baro ka da shi sai aikin ka saboda haka sai ya dauki ayyuka sabari ya aiki tukuru saboda su ne ke da alkawarin tsayawa tare da ni a cikin kabari ina ba ta an gane saboda haka wannan kenan saboda haka sai abin nan din sa a tsaya kan akalla bayan nan yace wa amma saniya amma nabi fa inni nazartu ila qawli llahi ta'ala na kalli qur'ani na dura dai tadabburi na lura da maganar Allah da yake cewa wa nahan nafsa anil hawa fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa anil hawa ba za ka ce fa innal jannata hiya al ma'wa ba yace to sai na kalli menene wa na hannafsa anil hawan nan yace babban abu ne idan ka hana ranka abin da take so to ran ba za ta ji dadi ba amma kuma za ka ji dadi domin innal hawa na minal hawa wato wulakanta in ka ga mutum ya tozarta asalin abun suka ce hawan wulakanta minal hawa daga hawa ne kulibat muhu ya ka biye sunan fa idza hawaita laqita hawanan duk yayin da kai abin da kake so za ka ga abin da ba ka so duk sadda ka bi son ranka kai hawa to za ka gamu da hawa in kai hawa laqita hawana in kai son rai za ka gamu da kaskanci da wulakanta saboda haka sai na tsaya na koma na ce fashta hattu fi daf'il hawa hatta taqarrad alayya ta'atullah sai na koma na yaki kaina wajen in tunkuɗa yin abin da raina ke so hatta taqarrab ala ta'atillah har sai da raina ta tabbata akan yi ma Allah da saboda haka kullum abun nan nake yi abun nan ba ku duba wani da wani abokinsa suka tsaya suka kalla kowa ya tafi neman ilimi yana yin abin da yake so yana yin abin yana yin abin da shari'a take so nake so in ce sai ranar nan bayan sun shekara 60 sai suka haɗu yace shekarar mu nawa yau a duniya yace yau shekarar mu 60 sai suka fashe da kuka suka yi ta kuka suka ce ka san ko duk wanda ya shekara 60 yana tafiya ya kusa isa inda zaya to yanzu me muka yi na da'a mun yaki son ran mu a cikin shekarun nan mun yi abin da ake so ko ko mun halaka kanmu ne mun yi abin da mu muke so bai fito ba maganan ko shekara 60 din nan mun tun sasaran ne ta yi abin da ake so ko ko mu ne muka tsaya muka yi abin da mu muke so idan mun yi abin da rai ake so mun tsira idan ko abin da muke so muka yi mun shiga uku nawa kenan na faɗi wa amma salisa amma ta uku fa inni ra'aytu kulla man ma'ahu shay'un lahu qima 'indahu ya'fazuhu ثم نظرت في قوله سبحانه وتعالى يتيني ناقيا نايتناني نغانو كل من معه شيء له قيمة عنده duk wanda yake da wani abu wanda yake da daraja a wurinsa ya fazu yanzu in kana da kuɗi za ka zo ka aje su a tsakar gida ka zo ka sabo sababbin kuɗi dauri daurin nan a ce ka zo da miliyan biyar kawai ka zo da su kawai sababbi min kuma ka aje a tsakiyar gida ko ko daga gate ina kake kai su sai ka kasa ba su inda za ka aje sa cikin gidan ma kai ta duba wani rana wani muna karatu a sakatare ya ce ai shi da ya zo ya sai da wani wurinsa ya zo da kuɗi ya ce wallahi kusan kwana ya gadin kuɗin nan ya rasa inda ma zai sa sa cikin ɗaki karshe dai ya tuna yana da wani kwali ko mangoro yake sa ciki ko menene da wata garara garara dan ya dauke su ya ce nan dai duk waye mutum ko shigowa ya nan ba zai ma yi tunanin na aje kuɗi a nan ba nan ya zuba su amma duk da haka da ya ji kyanke su ya shiga ya ƙi sai ya haka da ido sai ya buɗe ido ya gani ko an zo ɗaukar kuɗin ne ya ce ga kuɗi an samo amma kuma tsaronsa ya hana shi bacci to kuma ba haka suke mutane aksariyan mutane haka suke su tsoro ya riga ya shiga cikin mutane saboda mun ba Allah idan mutum ya ji leda ta motsa ta ya kasa bacci leda suna hana mu bacci yanzu sau da shi da ya ga haka ya ce kowa in yana da wani abu da yake da daraja a wurinsa tsare shi yake sau da shi ko sai ya tsaya ya kalli magana Allah tabaraka wa ta'ala ya ce to ma indakum yanfad wa ma inda Allah baq duk abin da ke wurin ku zai kare abin da ke wurin Allah shike wanzuwa shine mai abun nan shine ma kuma mun sha magana kan shi ko anan mun yi Ali bin Abi Talib ma bayan an mutu ya tafi ya gaya ma mutane a makabarta yace yayi masu sallama ga addu'a yace to mun zo mu ba ku labari inna diyarakum qad sukinat wa inna amwalakum qad qusimat wa inna azwajakum qad tazawwajna bighairikum hadha khabaru ma indana fama khabarukum yace to gidajenku da kuka mutu kuka baro wasu ne yau a ciki wasu da nan sun zauna a ciki kudin da kuka baro an raba an ba magada sannan matanku kuma sun auri wasu mazajen wannan shine labarin da muka zo muka gaya muku mu zo mu gaya muku ku ji dai ma indakum ba wannan wannan wannan duk abin da yake wurin ku ma indakum yanfad wa ma inda Allah ba duk abin da yake wurin ku ya kare karewa zai yi abin da ke wurin Allah ne ke wanzuwa yace ba mutanen makawatar nan ku me za ku ba mu labari suka ce ai da muna da yace da akwai iko su yi magana da sun ce mana watazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wato ku yi guzuri mafi alkhairin guzuri shine jin tsoron Allah wattaquni ya ulil albab masu hankali suke yayi Allah tabaraka wataala to kuma haka ne wa amma rabi'a fa inni ra'aytu an-nasa yarji'una ila al-mali wal-hasab wash-sharaf wa laysat bi shay yace naga mutane babban abin da ya dame su a yau suke alfari da shi ko suke tinkaho da shi shine ne al-mal dukiya wa sannan kuma me wa wal hasab da dangantaka cewa su ƴaƴan wani ne ko gida ko wa sharaf wa laysa bi shay wa nazartu ila qawlihi ta'ala inna akramakum 'inda Allah ay atqakum sai na duba na ga cewa magana Allah cikin Qur'ani shi cewa inna akramakum 'inda Allah atqakum mafifita a wurin ku a wurin Allah sune waɗanda suke zama masu jin tsoron Allah saboda haka shikenan fa amiltu bit taqwa saboda haka sai da dage ina neman menene taqwa kuma gashi mun karanta littafi alhamdulillah nurut taqwa wa zulmatul ma'asi mun karanta taqwan an yi bayanin menene taqwan an yi magana yanda ake samun taqwan da amfaninta da fa'idojinta saboda haka abu ne wanda an riga an yi saboda haka kada ka zo kana jin wai kai wane ne annasu min jati timsali akfa'u suka ce mutane idan dai har za a kalli wajen maganan wai kwatan kwaci duk ɗaya suke iri ɗaya ne wannan wannan annasu min jati timsali akfa'u mutane za a kwatanta su wajen wani abu kawai da abun nan ne fa in yakun fi aslihima shay'un yatafakharuna bihi fatin wal ma'u idan har akwai wani abun da mutane za su alfari da shi na wajen halittar su to su alfari da laka da kasa da kasa ne kowa asalin su naka ko kai ja ko wane ne ko wata kala ne jikinka babban abu kawai ka nemi takawa in ka samu takawa ka samu maganin zaman lahira in ka babu takawar nan ko mutum a ina aka halitta shi ko a wani gari yake yan uwan annabi ma ba za su amfana da zaman yan uwan annabi bane sai sun sai sun imani duba dai asu ga su Abu Lahab na har sura ka sauka saboda shi kuma gashi dangin annabi cikin dangin annabi saboda haka ya ka gani saboda haka ba shi bane wa amma al-khamisa fa inni ra'aytu an-nasa yatahasaduna na ga mutane suna damuwa da hasada kuma kalli hasadar nan ka gani yau matsalan ma ba wai mai karatun ba ba mara karatun ba in dai hasada ce ciyo ne ubal ciyo ne mai wahalar magani sai wanda Allah ya so ya ta hasadun suna yin hasada wa nazartu ila qawlihi ta'ala sai na koma ni na kalli magana Allah tabaraka wa ta'ala cewa nahnu qasamna bainahum ma'ishatahu fil hayati dunya mu ne muka raba musu rayuwarsu muka raba rayuwa a wannan rayuwar ta duniya aka raba wa mutane wato yadda kowa zai rayu to haka wannan shine Allah ya riga ya raba rayuwar ba wani da zai ci arzikin wani ba wani da zai ce saran nan muka yi magana shi wancan littafin muka manta ba aka tambayi wani cewa ya aka yi ka zama bawan Allah irin yadda kake yace saboda abubuwa guda hudu na farko yace ya gano arzikin shi ba zai je wurin wani ba na biyu arzikin wani kuma ba zai zo wurin shi ba saboda me zai hasada saboda me zai damu kanshi sannan ya gano cewa aikin da aka sa shi ba wanda zai mai kuma shi ma ba zai ma wani nashi ba sannan bayan haka nan ya ce sannan kuma menene ma ya ce ina tsoro ina jin kunya Allah ya neme ni inda yake so ya ganni ban je wurin ba ko kuma ya ganni a inda baya so duk na tsara waɗannan shi yasa ya zama abin da ya zama to auda ga mu yanda muke mu kuma aikinsa baya jinkirta aiki dan gobe ko ni dan wani abu dan ya san shi zai amma sadisa yace na shida ra'aytuhum yata'adawna naga mutane na gaba suna ta fada da wannan zartu fi qawlihi ta'ala suna gaba wannan kaga in yaga wannan ya dauke kai wannan yaga wannan ya dauke kai wannan yaga wannan yace shi da wani har abada shi da wani har kaza yace am alhali kuma ga wanda ya kamata su yi gaba da shi shi kuma sun kulla abota da shi suna ta shiri da shi har ma in sun tashi buki sai sun gayyato shi in sun tashi wani shagali sai sun gayyato shi komi da su har cikin gida mu sun gayyata shi yake tunda zai zo ga abin da aka ce yayi ya shiga gidan ya ki ya gayyato shi har cikin gida ya ci abinci ya samu wurin kwana ya komi duk a cikin gida ya zama kulkul ya yi kiba saboda ana son shi wane ne wannan yace inna shaytana lakum aduwwun fattakhiduhu aduwwa shaytan abokin gaba ku ne kuma ku rike shi abokin gaba to ba rike shaytan din ba za ka rike abu da ma mutum da yana ta faɗa da wasu kuma shaytan sun kulla tare da shaytan abota mai karfi kaga ya saba an samu inkilab fattakhiduhu aduwwa ai fataraktu adawatahum dan haka wannan yasa na daina gaba da mutane ni wattakhassu shaytana wahdahu aduwan na ɗauki ce ɗai shi kaɗai ne abokin gabata don haka shi ne muhammad sabi'a ta bakwai shi ne ra'aitahum ra'aituhum ya zilluna an fusahun fi talabin rizki na ga mutane sukan tozarta kansu su wulakanta kansu a wurin wasu wai saboda neman abin da za su ci mutum sai ya zo yana kan ƙarya kai ma ka bi shi kan ƙaryan kana taimaka masa akan ƙarya kana ƙarfafa masa gwiwa akan ƙarya in ka keɓe gefe sai ka ce kai ba fa ka san ƙarya yake amma dai nan kake cin abinci idan kuma ka koma wurinsa shi kuma ka ce ai ba mu ga kamar ka ba ba wanda ya fi ka kirki ba mu taba ganin irin ka ba kuma in ka fita wajen mutane ka je ka ce a kai ma fa duk wannan kana mai burun burun ne kawai kana kana kada zurma shi ne kana bugar da shi ne kai ma kana tsara shi ne anta munafiqun khalis bi hadhihi sifa munafiki ne mutum tsantsa in mutum ba za ka ba ka son shi ka je ma wurin shi ka yale shi in baka iya masa magana ka rubu da shi dama da aka ce kawai marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastati fa bi lisani fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman saboda haka sai ka dau ɗaya cikin wanda kake iyawa amma mara ma ƙarya ƙarya ka ƙara mata ƙarfi banna ce babba kun ga dai mun yi magana nan ina jin Abdullahi dan Abbas ne wani ya tambaye shi ce sukan je gaban shugabanni sai su gaya musu kalmomin da tsakaninsu da Allah sun san ba haka bane in sun fito waje kuma aka tambaye su faɗi wa mutane gaskiya su ma suna suna masu mudarati kenan suna masu kwanto suna raugan irin yadda jila ke yi suna kwanto ƙarya ne yace to mu dai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam muna lissafa wannan daga cikin munafuci haka in baka san mutum kakka ma je wurin shi kuma kakka mai ƙarya kawai ya tambaye ka abin da zaka ce ko ko in ka kai ƙarshe ka ce me ka sani game da ni ka ce ban sani ba wallahu a'lam shikenan ka huta Allah shine mafi sanin bayansa ba ni ne alkali ba balle in ce ga yadda kake ko ga yadda ko da ban sani ba ka huta amma ƙarya kai ta cewa ba kamar shi kuma ka fito wajen mutane ka zazzage shi ƙarya ne wa amma sabi'a ra'aytahu shine yadhilluna fa nazartu ila fi qawlihi ta'ala wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha na duba wannan magana sai hankali na kwanta babu wata dabba a cikin doron ƙasa face Allah ya wajabta maka shi zai ciyar da ita shi zai dauki dawainiyar dabban nan fashtagaltu bima lahu alayya sai daga nan kawai sai na shagaltu na ce to bari in yi ni abinda Allah ya sanya ni kawai tunda da ya dauki nauyin ciyar da ni bari ni in ta aikata abin da ya sanya ni wa taraktu alladhi fi li indahu sai in bar abin da yake ni yana wurin sa kawai sai in bar sa zai zo wurina to yanzu ko kai mai gina ne in dai ba tsiya ka ka kai tsiya ba ka san kai sai fa ne ka aje a gida barista a yanzu kana fara in ka koma gida ka tada abinci tunda ka san kai shirin da ya kamata ka samu wannan abu to me kuma na in wani yana tunanin ya zai ci abinci ya zai kai ma kai tunanin ya za ka ci abinci bayan kai ka san kai abin da ya tantanta a gida haka ne ko to to a wurin dan adam ma kana da wannan balle wurin Allah in kayi abin da Allah ya sa ka kawai ban masa sauran ka ga ikon Allah ka ga aiki da cikawa kai yi abin da aka sa ka sauran kuma ka sallama ka ga shi kuma ya zai ma sai yayi ma linkin balinkin abin da kai dama kai daya fa ai ma dari bakwai to wannan kenan wa amma salis salis tamina ra'aituhum mutawakkilina على تجارتهم وصنعيهم وصوبة وصحة أبدانهم فتوكلت على الله naga mutane sukan dogara ne su dogara ga kasuwancinsu ko sana'o'insu ko kuwa lafiyar jikinsu su ce ai su ba su da wata matsala yanzu kaga dai kaza suna da shi kaza duk komi sun samu ko kaza yake kashewa baya tunanin zai talauci ko kaza yake tunani bai tunanin akwai matsala wannan duk kuskure ne wa tawakkaltu ala Allah ni ko sai da dogara ga Allah tabaraka wa ta'ala shikenan magana ta kare wannan shine abun nan din su saboda haka mutum ya tsaya ya kalli abubuwan da suke faruwa yanzu a kasashen musulmai wanda ake cewa fitnatu dahima zai ga cewa musiba ce ta game duniya yanzu to mafita a wurin kawai shine komawa zuwa ga Allah a sallama ma Allah tabaraka wa ta'ala mu tuba zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala kan ayyukan da muka aikata mu ga mu kuma abin da Allah zai bana to ina ganin na abun ya kare tun da dazu ko na tafi bi hala gobe insha Allah ta'ala sai mu dora wannan dai wata da tsafa ce da ta shigo cikin abun muna fata Allah tabaraka ta'ala ya mana muwafaka sai mu tashi wa iyyakum ayyuhal ahbab ko to yau kan ba je ko ina ba cikin litafi na سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم يا ربي يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان اللهم استر عيوبنا واغفر ذنوبنا وطهر قلوبنا ونكد ضمائرنا وهذب أخلاقنا وقوي إيماننا وسدد عند السؤال جوابنا وإلى عمل أهل الجنة اهدنا وتوفنا عن سراج عنا واحشرنا في زمرة نبينا وتأتي لواء حبيبنا واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نزمع بعدها أبدا يا رب العالمين اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم اختم لنا بخير اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة إلهنا ومولانا إله كل شيء أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين